بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين yau 29 ga watan zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan jun 2026 miladiya a wannan majalisi namu na majalisar safe karshen zauri da muka saba muna karatu cikin safai yau litini za mu kata cikin za mu yi karatu cikin ulumul qur'an al-itiqad fi ulumul qur'an na asyuti da wanda kuma ya da kuma muna magana akan muna magana akan alhabari wa safari ko muna ayoyi da Allah ta ya saukar musamman da a halin tafiya galibi ayoyin da suka sauko a halin zaman gida suna da yawa saboda haka wannan in kana son ka bambance karkace aya wata aya ce wata aya ce ta saka a halin tafiya a halin zaman gida sai ka tsare wanda suka sauko a halin tafiya domin al'asulu ayoyin da suka sauko a halin zaman gida ne mazala yana madina ko yana maka nan za mu tashi ok wajen mun gama ya gama kawo mana ayoyi da yake cewa sun sauka a zatun rika ko ya yi lalzina aminin kuru ne matan lahi alaikum idan hamma kawo ya ce an ce wato ta sauka ne a wani waje da ake kira bakun nakal waje ne a yaƙi da aka yi na zatar rika mun yi maganan wannan ya uka yadda yanayin abin suke salloli na mazana ya yi fiye da su ɗaya tsakanin shekara ta hudu biyar shida biyar shida bakwai shekara ta biyar shida bakwai haka to shine sai ke cewa wamin ha daga ciki awwal anfal farkon sautul anfal nazarar bi badarin aqibal waqi'a ta sauka ne da badar bayan wato an gama yaƙi kama a farjahu ahmad an sa'id ibn abi waqas kamar da imam ahmad ya fitar wa minha in tastaghifuna rabbakum daga ciki akwai ayin in tastaghifuna rabbakum al-aya nazalat bi badrin aidan ta sauka ne a yaƙin badar kama a farjahu tirmidhi an umar kamar da tirmidhi ya fitar da ruwaya daga umar dan khattabi inda akwai magana dai akan tsammanin isnadi wa min ha daga ci akwai wallazi ne yake zuna zahaba wal fidda at-tauba al-aya nazala fi ba'd asfarihi wannan aya ta sauka ne a wasu daga cikin sashin tafiye-tafiye da mazalaye kama akhadahu ahmad an tauban kamar da imamu ahmad ya sauka fitar da isnadin sa zuwa ga zuwa ga zuwa ga tauban shi ma wannan wasu daga cikin malamai sun hasana shi ومن هذا بتشكي قوله تعالى لو كان عرضا قريبا التوبة الآيات نزلت في قضة تبوك تحتكن آيات تبوك كما أخرجه ابن جرير عن عن عن ابن عباس كما ابن عب ابن جرير ابتدى قبل ابن عباس وأنا أخذ أمان قتال عليه أما سمع تحريري أن ابن عباس أخذ أمان قتال عليه shi mai tahqiqin ma wani daga cikin masu tahqiqi sun ce ya ce daga kata da ya samu amma daga abu da abbas ba za a wataƙila ba da wasarin tafsirai da suke kawo tafsiri da isnadi za a samu magana ce da asali daga ibn abbas inda cewa daga katada baya ko da kuma daga abdullahi da abbas ne wa min ha daga ciki wala in sa'atahu la yaqul la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab wadannan ayoyi suka sauka wanda suke nuna kafircin duk wanda yamma ubangiji iskilanci نزلت في غزوة تبوك تاسوكني آيات تبوك كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر كما يدى ابن أبي حاتم الرازي عشان تفسير سا يبتدى قبله إلى عمر فشي كده بني كنت أنا جدابا سرويته وأنا رواية عبد الله بن عمر لغتم تابعي كما أكوي زيد بن أسلم أكوي قتادة da sauran manyan tabi'ai daga sun ruwaito wannan waji'ar cewa a yaƙi ne da aka tafi na tabuka aka sami wasu masu munafunci suna maganganu to a nan ne ma har ubangiji suka da wannan aya akwai daga cikin wanda su masu rawa na zuciya suka dan biye musu amma daga baya ubangiji saukar da ya saukar da tubansu shi yasa ubangiji can a gaba yake cewa illahu an ba'ifatin minkum nu'adhibu ba'ifa wanda ake magana ubangiji ya musu afuwa shine ya musu afuwa ya kubutar da su daga munafuncin su wannan abin da suka yi lalle munafunci ne kamar da muka faɗa kamar da muka faɗa a duk yanda duk wanda shi sha'anin izgilanci mutum ne ya ce ya san da wa yake magana ya san da ubangiji yake yi to gasken sa gaske ne wargin sa wargin sa gaske ne inda sha'anin izgilanci ne ma Allah ta'ala da manzansa da kuma ayoyin Allah kawai mutum ya kawai ya ga ya zo ya zama da wato abun wasa shine kuma la'ini kawai mata ko zama abun wasa shine yanke hannu ya kusan cewa hukunci da Allah ta'ala ya saukar to da ka musulunci ko da kura da wasa yake ko da ya ce shi bai san dalili ba wannan bai sani ba wannan abu faya daga musulunci ko faya daga musulunci ba yana tsammanin ai wasa ce kawai a baki fa ko a bakin ne sai ya jaddada in aka dawo maganar malikiya to duk ko hajji sai ya maimaita kuma aka dawo maganar sauran malamai to sai ya maimaita batun da ya dawo bai mutu bai mutu da daddansa ba wannan da ku gane muna wannan aiki aiki ne aiki ne mummuna di komi ubangiji wani lokaci yana yana duk sauran abubuwa na kafirci ubangiji yana dabai da ce su da sai mutum ya sani amma wannan abu ba a ce sai ya sani ba sani kawai shine san da wa yake yi misali ana ana izgina shi da maza Allah bai san cewa da maza Allah ake ba kamar misali an sun yi wani karin magana turawa suka lauya sunan maza Allah suka ce suka zama suna karin magana da za su kushe masa kai zaka sani sai ka dau wannan karin magana ka ce kamar wannan wanan wannan sunan lawayen sunan haka yanzu kai baka san cewa da shi ake ba to wannan shine kawai zai maka amfani amma ka sani shi ake yi kawai ka ci gaba da faɗa abinka to ai magana ya kare ba dai ka sani ba ba da banci da saki mutum ɗayan kawai da raɗin kansa ya saka ba zai zo ce daga baya shi yanzu ka shi fa da ba fa ba shi bai san cewa kaza na da ta auren ba ko bai sani ba ba da ya saka ba kenan hazil hujiddin wa jiddin hujiddin wannan shine daga cikin mummunan ta'adar wannan irin wannan aiki na ga kuma tsaya da wamina
malam masu kame da social media da shafi a kan shi.
Addun masu kwamedi gami da lamarin addini dama dama ai shi ne ai alhazin ɗin ba shi ne wargi ba. Kwamedi idan idan misali yana kwaikwayon masu addini ne yanzu yana wani gabatarwa jikitarwa ya ɗauki asuwaki yana ci da gemu idan yana yi da koyarwar ce ya fita musulunci in kuma yana yi ne saboda addinin wani mai addini da a halin kasancewarsa mai addini ka fahimta yanzu misali kawai haka nan kawai akwai wani wanda yake ya dan taɓa cutarsa daga cikin malamai sai ya zo yana yin irin shigansa yana yi ya ce ga inda suke yi ga inda suke haka yanzu wannan yana yin izgilanci ne ma addinin wani ba shi koyarwa addinin ba yanzu wannan shi wannan kabila shi min gaba izgilanci sannan kabira ce shi ma za a mashi uku a wa'azi in ya ci gaba dogewa ana cin hadari an fahimta akwai bambanci tsakanin yanzu misali a zo in ce in zo wato in zagi gemun wani malami ko in zagi wandansa ko kuma shi a halin kasancewarsa mai irin wannan shigar nake zagi ba wai ina zagin ta koyarwa ba in zagi ta koyarwa to mutum ya fi musulunci ya sani ko bai sani ba wala sai ya maimaita la ilaha illallah ko bai sani ba ko ya fi kowa jahilci a ban kasa an kuma ya kasance shi yana kushe ma wani malami ne a halin kasancewarsa ya mai iltizami ba addini to shi wannan yana nan da sauran imaninsa yana da imaninsa ba yana da hadari an fahimci bambancin ko to haka ba komai da kuje sai sun faɗa ba wanda ila ya shi ya ɓaci ya biya ba wani malami a amana ko wane ne ko wane ne ya bata mishi ya zo yana zagin wani malami wannan zaki da yake duk malami yake zaki to wannan shi yake in wannan wannan malami yake wannan da sauran imaninsa da sauran imaninsa amma ya zo daga baya yana tuhuman ubangiji ko yana tuhuman koyarwar Allah ko yana tuhuman manzon Allah to wannan ba wani uzuri in dai ka taba abu waɗannan ukun Allah ayoyinsa shari'arsa kenan da manzansa ka taba to ba wani maganan ka sani ko baka sani ba eh wannan fita ne fa Allah ya tsare da sai mu tashi wannan wamin a makanin nabi abin fa babu sauki cewa arni ko wallahi ai wasa da addini ba shi da daɗi har sha'aninsa yana da muni yanzu za mutum ya zo ya ce kamar gemu banza in yana yi da koyarwa ne sai ya ji da imaninsa in kuma yana yi ne da da a saboda kawai ni na bar gemu yake zagi na idan ya bani haushi to wannan kaga yana yi ne da wani malami an yi an yi ni ba ni ba ni ne addini ba ni ma mabiyin addinin ne yana yi ne da wani mabiyi ba shi ba shi kansa addinin ba ta alƙa bambancewa to shi ne wannan da yana da hadarin gaske shi kansa ba da sun ce shi ma kansa wannan za a tsaye musu da hujja ne in ya cika da hujja cika ai za ka zage shi ka zage shi mana amma ka zage addini ka zage saboda yana yin addini yana yana sa aswaki me yin aswaki ya maka yi cika da hujja ba zai fara musulunci in aka tsaye musu da hujja wannan shine abin da malamai malamai ke magana شرب الأماني الشاطبية تعرض بيتي لكم عشان له إنكم تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرانه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقانون عيسى ثم عثمان وغشهم بصحبته المجد مجد الرفيعة أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتله روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا malaci nukaduhun manyan malamai makaranta ƙur'ani wanda suka kwalkwale komi suka tace shi ta kayyarahun su ne suka zaɓo waɗannan malamai suka zaɓe su a matsayin su ne malamai jagoyi da za a zama ana koyi da su a karatu kulla bari'in suka je suka suka labo kulla bari'in duk wani wanda ke gwani ne a cikin katinsa walaysa ala qur'anihi muta'akkida baya ci da qur'ani walaysa ala qur'ani da malamai suke ta lalacewa cewa ba a ci da qur'ani haka ba ka bai da qur'ani shine hanyar samun idan Allah ta'ala ya kawo maka arzikin ka ta hanyar qur'ani shike dan wannan ba da da ganima ba da ganima mai sanyi ta sanyan ganima amma mutum ya koma kawai ta hanyar ilimin qur'ani ilimin qur'ani kuma kai zamanin wai munan dubu shiga ba kowa ya shiga dan lo abin da kake karanta wani addini ai na qur'ani hidima ne ko dan haramu ne mutum cewa zai cire zai cire addinin sa zai babu laifi ka zo ka ce zaka launa zaka launa wani ya zo ya ce to daga lokaci kaza ba lokaci kaza da Allah ka zauna za ka dankantar da mu to gaskiya lokaci ne da nike da abubuwan yi sai dai za ku yi a wannan lokacin kaga daban yanzu kuna biyan lokaci na ne da yi saboda in da ba dan wannan ba zan iya tashi je wani wuri amma kar ka zama shi wannan qur'anin kana ma gyara shi ne saboda ka ga wasu mutane na sa babbar riga kai ma ka sa babbar riga ka samu kuɗi da yawa da zaga yan qur'ani sun zama irin wannan kuma ba Allah ya tsare to wannan gaskiya razini ne na gaske shi shi kansa ma karban kuɗi karban kuɗi akan koyar da addini qur'ani da sunna ne ya matsayinsa a wajen malamai sai da aka je aka kai ruwa rana kafin magana karɓar kuɗi kawai yanzu in je makaranta a dauke ni makaranta ina koyarwa zan koyar da addini in ce a bani kuɗi ko kuma ka zo ka ce zan koyar da kai ba kwa da mun sawa za mu yi online classes ba za a biya za a yi to shi kansa wannan malamai sai suka yi tauna sai suka yi tauna akan maganar shi kansa biyan wannan kuɗin akwai wanda suke ganin fafawa ba bai kamata ba a ce za ka biya ba akan wannan wasu daga cikin malamai aka dinga zungurin su imamu nasa'i akan wannan yayi magana akan al-baghawi imamu al-baghawi saboda yanda ya matsa sai ya karbi abin hannun mutane wajen sanin ya bada hadisi shi kuma akwai bukata akwai dalilai so kaga wannan din ba shi kasa ne matsayin sa wajen wajen wajen malamai balle kuma mutum ya mai da shi qur'anin hanya ta samun arzikin sa balle shakka babu wannan abu ne wanda yake lalacewa ta yi lalacewa kai da kake neman da abin ka wajen ubangiji kuma ina kai ina maganar hadin abin ne hadin mutane amma wannan kuma baya hada kana zaune dan kana koyarwa da shari'a musulunci ga wanda ya zauna baya komai sai koyarwa to da shari'a musulunci shine sai kun ita gwamnati ta kula da shi cin sa da cin iyalinsa idan kuma gwamnati ba ta yi mata ku mutanen gari wajibi ku yi wannan wajibi ba wai shawara ba kamar da da shan kuɗin hausa ake yi duk malami almajirai ba ba komai ke ba za a ba shi dan waje da shi da almajiran sa za su dinga noma za a kawo musu abinci kullum saboda ka ga ba yunwa a gidan shi ba ba shi yanda za za za yanzu da koyarwa kuma yana fama to yau yau za a ci ko ba a ci ba a ka ga ka kun ci kai koya an kuce ba koya sai ba malik din da suna samun arziki daga wajen mahukunta ko suna karba lafiya lau abin su ba wanda ya musu abin nan kaga wannan ba a ce wannan karban wannan ya zama abin nan ba daga baitul mali a dauko a baka amma in ba a baka ba shikenan a makarantar mu sai can karshe karshe can karshe karshe kusan ma lokacin ba mun sauke nake tsammani sannan muka fara karɓar kuɗin laraba su ba mutane makaranta da mutane anguwa suka ga gaskiya gaskiya dai ana dai bukatar dai a yi karɓar kuɗin laraba aka dai sai aka fara karɓa amma na can duk wanda duk wasu wanda suka shekaru barkatai haka tun daga kan iyayenmu da wanda suka biyo bayan su haka duk ba wanda ta ga karɓa duk kowa aka sai kayan sai tashi kuma gaskiya mutanen anguwa suna taimakawa za a ga mutanen anguwa suna taimakawa malamai a da a ga duk mun taso mun ci albarkacin gida gida gidan mu gaskiya gidajen mu dukkan mun ci albarkacin su bangaren mahaifiya da mahaifiya ne duk mun ci albarkacin su har yanzu ma da zan je wani kuma ci albarkacin da za ka ka ga wallahi ba wani abin da suka shuka ne kai kake girba su wani ilma ba su girba ba irin naka ba wani lokaci kawai kawai akwai inda muke cewa dan agwaro haka a gwaro daga nan ka dan miƙe haka za ka je har wajen su gaskiya sannan ka je shiga cin jikun inda nan ne mahaifin mu to galibi daga nan ne yan masu mashina ke kai mutane ke karasa da mutane ciki to ni ban san ban san sau nawa muka zauna kawai an ga fuskar ka kawai to an ga kai ne to za ka gida to ka taso akan ka gida eh so kaga abubuwa ne wanda gaskiya za ka ga lalle ana ubangiji ba zai baka haka ba inda mutum ba ya zauna sai zai samu duniyar amma a cikin mutum ya ci gaba ci da qur'ani wannan ba ta gaskiya fa amma al-karim sirri fi tsibi zafi'u yace to zan fara maka da na farko yace amma dai shi wannan mai shi al-karim mai karamci as-sirri fi tsibi wanda yake da wani sirri wajen kanshi da yake fitowa daga bakin sa nafi'u ce nafi'u shine nafi'u nafi'u sun ce sun ce mabarki yayi mabarki yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude bakin sa ya masa karatu shikenan daga nan aka dinga jin bakin sa na kai shi wal kullu sai ina kan na kan na dan sa are da ina son bi salsalan wannan amma dai dukan ka je ka duba cikin tarajin isa ka ake fada to wannan shine sirrin wannan kanshi da ake samu daga bakin nafi'u to ta kila in ku samu dama sai ka duba salsalan isnadin ku ji amma dai ya shahara a bakin malamai ana fada فذاك الذي اختار المدينة منزلا wannan shine ya zaɓi Madina matsayin masaukin sa inda ya zauna Nafi Nafi al-Qari ya daga cikin malamai na Imam Malik shi kansa ba wai girman sa ya cancanta sai ba amma ya daga cikin malaman sa Madina ta da makaranta to sai daga cikin makaranta da Imam Malik ka to ba wai shi ɗaya ba akwai Nafi'u da Malik wani lokacin an tambaye shi kan wasu abubuwa da shafi ina a sai ci a tambayi Nafi'u ko wani ilimi an tambaya ahalinsa ya daga cikin manyan malamai kuma hadisinsa sai dai a hadisi ba shi da karfi can can hadisinsa bai da karfi amma wannan saboda ya shiga cikin qur'ani bai ai yasa hadisin ba iya haddacewa kowanne Allah ta'ala zai gode masa insha Allah akan abin da ya bayar na gudunmawa to sai dai malamai ta tattaunawa hadisinsa da'if ne sai sai in an samu wani mutaba'a ko kuwa hadisinsa hasan ne da alhamsin malamai sun tafi akan hadisin hasan ne hadisin sa hasan ne bai dai kai sihha qimma ta sihha ba shine rawaito hadisin hadisin hadisin wanda ya sa hannunsa a gaban sa inda babu ha'i in babu wani shamaki da gaskiya wani hadisin kuma ni na ba ni sha'awa hadisi saboda ya taimaka wajen fasara hadisi fasara asalin cewa man masa zakarun falsa wabba shi sai yana cewa in akwai ha'il in babu ha'il kuma shi kenan wasu malamai sun raga da hadisa saboda shi wannan na kai amma hadisi ne wanda yake ya taimaka wajen fasara wa qalun yana da wa qalun isa yana da wato almajiran sa isa qalun kuma usman warshu sannan sai usman warshu wannan sai ɗaliban sa wannan galibi za su kowane malami iya kawo maka zai kawo maka ɗalibansa guda biyu sai dai wani lokaci ina suna sun lura da kuma wa wa ya fi shahara Ah, in akwai wanda in sun kawo za a ga da is- kai tsaye ya ji suka ji daga bakinsa akwai wanda kuma ya kawo ne da isnadin sai ke zuwa to duk wanda yake da isnadi zai gaya maka a gaba bi suhbatihi al-majd ar-rafi'ata at-tala yace ta hanyar suka yi musa suka yi abokanci nafi'u suka sari ilimin sa suka yi dalabta wajen sa ta'attala al-majd ar-rafi'a wato suka tattaro girma da wa- da wato daukaka wa makkatu ita ga makka a abdullahi a ciki akwai abdullahi ibn kathir fiha maqamu qamu anni shi yake rayuwa huwa ibn kathir shine ibn kathir kafirul qaumi mu'tala wanda ya rinjaye mutane da yawan iliminsa da yawan falalolinsa mu'tala kuma ya zama mafifici a kansu rawa ahmad al-bazzi ahmad al-bazzi shi yake ruwaya lahu gare shi wa muhammad da muhammad ala sanadin amma da isnadi ba wai kai da suke ruwaya daga wajensa ba wa huwa al-mulaqqab qumbula shi muhammad shi ake masa laqabi da qumbul wa amma al-imam to sai mu tsaya nan Muhammad ibn Kathir kusan ba ba wai suna tsaya wajen malamai ne malamai ne ah, ah, ah, ah, malami ɗaya ba yanzu haka ma asin za ga yana da malamai Abu Abdurrahman Sulami da Zuri bin Humaysh duka yayi karatu wajen su za ka shi Abdullahi bin Kathir ba wai malamai ne yake da su ba akwai wanda ma za ku ga su ba cika jin sa amma su a kira'a ba dan yanzu in ka je ana cewa mujahid babban makaranci ne kuma ba malami ne Abdullahi bin Kathir da sai kai mamaki amma Abdullahi da Abbas ya ga wani lokaci yanzu ba a cika jin amma Abdullahi da Abbas ta wasu daga cikin manyan muhajirai ya kanta da Qur'ani su sun fi shiga ne ba sun fi sani da ba yaro karin kaman kai ne duk duk duk ka shiga arabe kana zuwa makaranta kuma ka duk yanda ake magana tafsiri ko wani abu ka sani da ba an samu wani yaro kai tsaye shi ya zo ya haddace kuma ya iya tajwidi in zai koya maka to shi Abdullahi bin Abbas sai ya dinga koya musu Abdurrahman bin Auf sun bi shi ilimi zurfin ilimin da fahimta da kuma sanin tawili amma kuma shi ya je ya takkara ya takka- shi da yaran kansa yaro ba din yake da babu ba Eh, galibi wasu daga cikin sahabbai kun san sai bayan manzala ya goma ga Allah ne saka cika Qur'ani ba ai sun mai kokari da girman su da girman su suka yi sai wanne ne zamu yi da to kalimul qur'an za mu dawo ba mu za mu dawo farko daga can daga can mun yi da yawa ko an yi da yawa ko ya hakuri mu dawo farko kawai tunda dai akwai yanzu ga shi su malam zaradin sun suka kawo da wannan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a mizani Um, malako shi kafin insha Allah tunda dai ba ba wai tsawata sharhi za a yi ba sunan littafin ya fi shahada gharibul qur'an amma asalin littafin shi ne nuzhatul qulub nuzhatul qulub nuzhatul qulub awa shi ne an fasan fada a wannan shi ne asalin sunan littafi da mawallafin littafin sunansa ah, ba- ba- muna ta cewa ibnu aziz ibnu uzaiz ko ko ibnu uzaiz an yi sabani eh uzaiz uzaiz ko ibnu uzair eh eh wanda suke cewa ibnu aziz suna da dan yawa su الذهب yana cewa su al-hafiz ad-darqutni al-hafiz al-mughani sai kuma al-hafiz ibn makula da al-khatib al-baghdadi su da sun daukunsa da ibnu aziz to sai dai az-zahabi yana cewa a jinsiyar dinsa shi gaskiya yayi bincike ya ga ya ga ibnu uzair ne ibnu uzair ne wannan shine aka samu da rubutun shi kansa mawallafin yace ra'aytuhu bi khat ibn nasir al-hafiz na ga da rubutun ibn nasir al-hafiz yana cewa ya gani da su da hannun rubutun shi ibn uzair din ibn uzair din ya rubuta cewa shi sunan shi ibn uzair dirra dirra al-muhammala to kaga me daki shi inda ake ga mishi yoyo ai banda wannan kuma آه، yake cewa shi al-zahabi wa zakar li ibn al-akhbar shaykhuna bab- malamin su ibn al-akhbar ya gaya musu cewa shi ma ya gani ah, ah, ah, da da sunan mawallafin shi ma ya har ila ya rubuta ibn uzayd ba ibn uzayz ba Ah, to kuma kusan kwacinsa kuma daga abu zakariya a tibridi wannan dai duk a zahabi da ke da hakiki shi ya yi hakiki ta ta masajin wajen guda uku da mabambanta kuma duka da buru hannun shi wannan mawallafi yace shi sunansa ibnu uzair wataƙila duka dai ya duka ko ana faɗa amma dai shi abin da ya faɗa din shi ya kamata a fi dogaro da shi ya rasu da wajen shi kwadin shekara ɗari ko talatin da wani abu ko talatin haka inda shi azzahabi babban malami ne ya shekara wajen goma sha yana rubuta wannan littafi da kuke gani gashi sassauka shekara goma sha aka yi ana tattacewa ana waye ana tsefewa kuma da ya gama sai ya muraja a littafin tare da malaminsa al'ambari abubakar al'ambari sai ya muraja a littafin tare da shi suka istisa da littafin da ya rubuta yana daga cikin mafi jayi littafi da ake fara karantawa a cikin karibul qur'an da za ku ga akwai wasu kalmat alfa da sauransu wasu na cewa ko sun fi shi sauki amma dai wannan shine littafi da ya shahara za ku ga ko su a suyuti za ku ga shi wannan littafin sun kawo shi a matsayin littafi na farko kuma ake dubawa sunansa abubakar muhammad ibn uzair a sijistani to shi ne suke kawo kutun da ta littafi har littafin in za a ruwaya ake yi yanzu misali inda rubuta littafi na yi to inda kuke dinnan haka zan zo ina muku shifta kuna rubutawa to ana gamawa kuma in ka gama kaga naka ce kawo wannan littafi sami'tuhu shumshaha mata min shay na ji shi kai tsaye shi ya gaya min ko kuma a ba ni zan karanta ba wani ya karanta ni kuma ina ji da inda nake gani akwai matsala ko akwai yara ko akwai sharhi sai in yi in an gama kuma sai ka ce wuri da alal mu'allif an musha arzi ko kuma akan ta wani bangare in an kanta wani bangare kuma daga baya kuma sai a ce to na muku ijaza da ita sharadin ta da galibin wallafa wallafe na malam Muhammad Sani Umar mun kan kanta wani bangare ne da goma kuma sai ya ce to ya mana ijaza to wannan haka ake gadi yanzu duk an daina wannan kuma wannan suna din tana da amfani kwarai daga sai a dawo da ita a raya to kuma yanzu da an daina daukar hadisai ma da isnadi za ga mutane ba su yi ba wanda dai na ga wannan a Kano nan yana da kokari shine Ibn Islam ya san kusan shi akwai ibn islam wani matashi fari haka za ku shi ya da kokari kwarai da gaske malam ko ya samu dama ya samu dama ya dan tsallaka wani da kashin laraba wannan sai idan da sauran ilmuka din da isnadin su to ya rinka damuwa wajen hada isnadin sosai kwarai da gaske yace akhbarna shaykh Abu Abdullah Muhammad ibn Hamd ibn Hamid ibn Mufarrid ibn Giyas al-Artaji qira'atan alaihi wa ana asma'u wannan yace qira'atan alaihi wato wani ne ya karanta aka karanta masa shi yana sama shi ya karanta ba ba malami ya karanta ba wani ma dalibin ne ya karanta shi yana saurare ni ma ku wanda shi misali ma'amul ke karantawa ni kuma ina saurare ko kuma kuma kuna saurare to in kun tashi za ku faɗa ba cewa za ku kun jira kun ji daga lafazin shi malami sai dai ku ce qira'a alaihi wa ana asma'u in kuma ka karanta sai ka ce qara'atu alaihi في العرض وكنت قرئ عليه كو عرض عليه وانا اسمعه ko a rasu alaihi wanda malamai galibi suna son su tabbatar cewa ka tabbatar an karanta saboda kuma kanka je ka dauka abinda baka baka tantance ba ka je kana bada ilimin ba daidai ba dan in ka ce baka ji ba to in za a karba ko za a karba a matsayin cewa da ba duk wanda ya karba to in ya ga riski na kansa in ya ga wani abin da ba daidai ba to shikenan tunda dama shi ba bai je akan tawar malami ba wannan lokaci ana dan kawai da kai ne kawai ga manyan malamai manyan malamai kaga kamar babu malik ai lokacin da akwai lokacin da yahya bin sa'id al-ansari malamin sa ya nemi ya rubuta mashi wasu da mutum hadisai na az-zuhri az-zuhri tsare yahya bin sa'id al-ansari ne yace ya rubuta masa da ya rubuta masa ya aika mishi ya zuka cikin kai to a sharadin da aka saba babu malik shine sai ya zo ya tsara kantawa ya tabbatar ya zo ya kanta maka cewa wa ya haifi shi tsarin a haba ya wuce wannan babban malami ne shi kansa malami ne babba tsarin zuhurin ne ba wai kasa yake da zuhurin ba saboda in malami ne babba an san cewa wannan ya kanta zai gane komi to wannan babu wani abu ana iya mushi dan musabaha قال أنبأنا الشيخ أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الفراء قال أخبرني الشيخ أبو الحسن عبد الباقي ibn faris al-muqri bil jami' al-muqri saboda malamin qur'ani ne bil jami' al-atiq bi misra fi sha'ban sanata 54 wa 400 shiga da 454 قال اخبرنا ابو عبد الله ابو احمد عبد الله بن الحسين بن حسنون البغدادي المقري بالجامع العتيق فيما سنه 86 و300 الذي اكود 80 الشدة قال انبانا ابو بكر بن محمد بن عزير السجستاني رحمه الله تعالى قال يتي الحمد لله رب العالمين لكم قدر كاسة تبتد الله ومجد فالتو وصلى الله على سيدنا محمد Allah ta'ala ya salati ga shugaban annabi Muhammad khatamin nabiyina cikamakin annabawa wal musalli wa manzanni wa ala alihi kuma ubangiji salati ga alayansa a tsahirina barkaka wa sallama taslima ubangiji ya amintar da manzo Allah da sahabbansa da kuma alin gidansa tasliman kubutarwa wasu na ta tsira ta tsira ta tsirarwa da iya dai a taslim dai shine ya amintar da mutum daga wani abinki وبعد فهذا تفسير غريب القرآن wannan ga fassaran kalmomin Qur'ani da suka zo ba wanda kake bukatan wato baki da kake bukatan a maka tafsirin su a maka fassarar su a ullifa ala hurufil mu'jam an na an wallafa maka shi akan tsari na wato mu'jam alifin ba'u ta'u li yaqruba talawuluhu saboda wato daukan sa dalibi ya dauke shi ya rike shi ya yi mishi sauki wa yasfula shibhuhu kuma wato shi haddace shi yayi sauki alaman arada ga wanda yake son ya haddace wa billahi wa billahi tawfiq ga ubangiji ne muke neman katari wal auni da kuma taimako sai ya fara kai da yace babul hamdatul maftuha babi zai fara daga alhamza alhamza maftuha shi tace wannan wanda muke cewa alif tashi a gida alif lam mim wa sa'ir hurufil hija'i da sauran حروف الهجاء في أوائل السور ده أكيد يعني قلنا هنا الحروف المقطعة كان بعض المفسرين جعلها أسماعا للسور وصل بس ما لم يسنا سنيا وأن الحروف المقطعة سورة هي للسور دي ألف لام را وأي غير ألف لام ميم آه تعرف كل سورة بما افتتحت آه به أنا أنا عرف أنا تعريف قوة سورة ده أبنى تبوء ده شيء بقرة ألف لام ميم بقرة ألف لام آل عمران هكا ألف لام سجدة سارنس وبعضهم يجعلها أقساما وصل بتشيكما سنة سنياتا أو إن رنسواني رنسان سئل أبنجي أقسم الله تعالى بها أبنجي إيرن سئل وأن حرفة لشرفها وفضلها سبودا wato girman waɗannan harfa da kwafalalolinsu da suke da shi kasance wanda su ne aka yi ubangiji shi kansa ya magana ya saka da shari'a mafi fice shari'a wani an hawa ba dai kutubi ilmu nazara kuma saboda su ne mabudin mafarin littafinsa littafansa ba wanda ya saukar wa bari asma'il husna kuma da su ne ubangiji ya gina sunayensa wato masu tawawa Allahu ta'ala alimul lamul lamu kabale da su ne suna sa da girma a wajensa wasu fata lu'uliya da kuma sun wasa madaukaka wannan wasu daga cikin sun faɗi haka ba abu da ja'ala hurufan wasu na cewa harfa ne معقوبه من صفاته عز وجل ده an ɗauko su daga sufin ubangiji azza wa jalla wato kamar akronim ne kamar wasu asali kowane harafi ya da wata ma'ana wani suna ko sufa ta ubangiji wacce take ake son ka izina da ita ka kauli ibn abbas kamar fadin abdullahi dan abbas fi ka ka ya ain sat yake cewa innal kafa min kafin wato mai wadatarwa kafin alkafi kenan wani lafazi ya ce alkabiru don galibi wannan ruwayar ruwaya ce daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas ta hanyar wannan wani sunansa isma'il ibn rashid as-sulami daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas wasu ruwaya suka ce kabir wasu suka ce alkafi walha shine alhadi ko hadin mai shiryarwa wal ya suka ce alhakim al'ayin suka ce al'alim as-sadiq suka ce as-sad suka ce as-sadiq mai gaskiya as-sadiq ai ba sunan Allah bane kuma as-sadiq ai ba sunan Allah bane kaga da abin bane da mutabbas ba sai dai tabbas a cikin sifar ubangiji akwai as-sidiq ai akwai as-sidiq a cikin sifarsa akwai gaskiya amma dai shi sunan ubangiji da ke da alaka da as-sidiq shine al-haqq kuma akwai as-sidiq kuma akwai qari kuma amma ba sunan ubangiji as-sadiq yawa babu wannan wala wala ina karantawa kawai ina hararo da kakan ba salatu ya lokacin galibi in ya zo wannan duk yana fafa salama mutane ya Allah ya mishi iya tafsiri shi ba to ya zo wannan wasu ka haya ayin sa duk zai yana fafa salama abinda malamai suka faɗa sannan ya wuce sai dai wannan duka babu tabbas gaskiya wata kwacin wannan fasar da Ibn Abbas ya yi daga- daga Alkalbi daga Muhammad Ibn Sa'ib Alkalbi daga kuma Abu Haq Ibn Musayyib da sauran malamai amma duk ba tabbas gaskiya wannan kokarin kawai a nuna da yana da ma'ana ne Abdullahi Abbas ya faɗa ya faɗa wannan magana saboda ya nuna dai akwai ma'ana cewa za a iya hararowa ba wai dai na da sai ce lalle haka abin yake ba Ibn Taymiyyah da sauran malamai suna cewa waɗannan harfa ubangiji ya fara da sunan alif lam mim saboda yin ijazi na Qur'ani shi ba da zarar ya ce alif lam mim ga labarin Qur'ani zai zo labarin Qur'ani ne zai zo ko kuma jefa kalubale don a nuna muku cewa duk wannan Qur'ani da kuke gani da harafin alifin ne ba'un ta'u aka yi shi ku je ku yi shi kuma za ku iya Eh, wannan wannan- wannan kuma ya fi kama ya fi kama wannan magana ibn taymiya a zamanin ijazi na Qur'ani yace a anzartahum zai fara bakarar ne yanzu a anzartahum shin ka musu gargadi ko baka musu gargadi ba ai a'lamtahum bima tuhadhiruhum wato ka sanar da su abin da kake musu gargadi da shi wala yakunu al-mu'lim wato tunda wato yana yana sai ce maka al-inzar wani nau'i ne na sanarwa amma sanarwa wanda yake game da gargadi gargadi na cewa wani azaba ko wani abu a hankali azaba ko wani abu zai iya faruwa ولا يكون المعلم منذرا من سنر وما زي زمان مي غرغدي با حتى يحذر بعلامه har sai yayi gargadi ta hanyar sanarwarsa amma yanzu ya sanar da su ta- ba da gargadi ba kawai bishara ce ko wani abu to wani- eh, wannan ba zai zama inzari ba al inzar a in ya zo to galibi ana ana yin wato gargadin azaba ne ko fushin ubangiji ko idan ba ku samu za ku ga me zai faru wannan shi al inzar al bashir kuma in ya zo galibi shi kuma yana da alaƙa ne da farin ciki da alaƙa da farin ciki fa kullu munzirin mu'lim duk wani mai gargadi to mai mai shela ne mai sanarwa ne walaysa kullu mu'limin munzir amma ba kowane mai gargadi ne mai ba kowane mai shela ne mai gar- mai gargadi ba andadan yace andada shi da amsalan wa nubara anniddu shine wato kini amsalan shine ce wanda yake tamkar abu tamka nubara shine takwara indai ma'anar su daya kar ku sa wa ubangiji kinnai shi ne kar ku sanya mishi misalai kar ku sa mishi takwarori kar ku sa mishi kuma wato wani wanda zai zama irinsa wahidu daya shine niddun wa nadidun niddun shine shine wato kini azallahu ma shaytan daga azal kenan azallahu ma shaytan shaytan sai ya- ya wato zaman da sai sa saka fada cikin lifi al-khadi'a ai awqa'ahu fil khadi'a ya ya jefa cikin laifi ai isa zallahuma wato ya taɗiyar da su yuqalu azlaltuhu ana cewa na taɗiyar da shi ya faɗi fa zalla sai ya faɗi wato anan ana magana azallahuma shine wato ya taɗiyar da su sai sa suka faɗi suka faɗa kuma cikin laifi awqa'ahuma fil khati'a wa azalahuma akan kira'an hamza kenan azallahuma shi ne shi ne kira'an jumhur kira'an jumhur shine azallahuma hamza ibn habib az-zayyar shi muka yakan da azalahuma azalahuma a wannan ayar shine nahahuma daga at-tanhiya kenan shine wato ya nesanta su at-tanhiya wal ibad azalahuma sai nesanta su daga wato abin da ya zama shine a yardan ubangiji shine azalahuma ai nahahuma ai abadahuma ya nesanta su daga yardan ubangiji yuqalu azaltuhu fazala na gusar da shi daga abu sai ya gusar sai ya gusar sai ya gu- sai ya- sai ya zama ya gushe din Ah, sai al al fir'auna al fir'auna shine qaumuhu wa ahli dinihi mutanansa da mutanen gidansa al asalinsa mutanen basara sun yi sabani da su da mutanen kufa mutanen basara suna cewa al asalinsa daga al ahli ne al ahlu ahlu wannan shine al sai aka mai da wannan ha'un ta zama hamza ta zama a'lu da kuma kun san laraba- larabawa hamza da hamza idan suka haɗu to da to to ɗayan kuma sai sai su shiga da ɗaya cikin ɗaya sai sai ta zama mata madda sai ta zama al da sai aka ce al wannan magana ya fi fitowa fili gaskiya magana mutanen masara da suke sa'i suna cewa a daga daga daga ala ya ulu ne al'aud al'aud shi ne arruju saboda iyalan mutum suna koma masa to wannan shi ma dai ba zai iya ɗauka wanda kila al-ishtiqaqul ba'id da sa da alaka amma dai abin da al'ashma bi sawab shine magana mutanen masara da suke cewa al asalinsa daga al ahlu wannan shine ya ga wani lokaci ana ana yi ahlu fulan ahlu fulan ana faɗa duka ana amfani da su wato interchangeably haka da zai mutashi ayat wanda gashi ya kawo wasu abubuwan kuma sai a tibiyan ko na al-nawawi shi ne ko? to shi ne dai adam hamdu kwan na a tibiyan fi adam hamdu kwan na al-nawawi na? na al'ajuri ne farko? eh to ai saboda shi abin da nake ina jin muka dawo da shi saboda shi wannan shi ne farko ana ba inda tashi biyu da haɗe imamun nawawi ya haya ibn sharaf annawawi yake cewa za mu tashi a inda ke cewa warawa ya hu aiban yana magana akan falalan fi atrafin fi atrafin min fadisi tilawatul qur'ani wa hamalati daga cikin wani sashi daga cikin falalan kanta qur'ani da kuma falalan makanta qur'ani makanta qur'ani tana da falala sai ce wa rawayahu bukhari da sun ƙara ruwaito wa aiban kuma dai ne ruwayata abdullahi bin mas'ud a ruwaya abdullahi dan mas'ud la hasada illa fitnatayn babu hasada sai akan abu biyu rajulun wani mutumi atahu Allahu malan ubangiji ya bayi mishi baiwan dukiya fasallafa huwa ala halakatihi sai ubangiji ya ya sallata ya rinjayar da shi mutumin akan dukiyarsa wajen ya kashe kuɗin abinsa ya kashe kuɗin baya jin shayen kashe kuɗin amma fil haqqi a gaskiya a ta abin da kisa cancanta yake kashewa ba yana kashewa kashewa a banza ba yana waɗanda kuɗin sa yana israfi shi da fasa laqahu kaman sai sai mazala ita abin da tasallum tasallum shine wato kamar ubangiji ya sanya shi ke saman dukiyansa shine irin ita nake cewa shi da ba dukiya idan baka hawa dukiya ba dukiya ce ya hauka ko ne kai ka zama kai ne abin hawansa to kaga ka tabe ko kuma shine zama shine abin hawanka to kuma abin da ya kamata shine dukiya zama shine abin hawanka to sai ubangiji ya sanya ya sanya shi bawa ya zama shine ya zama shi ke hawa kan dukiya din wajen yana batar da dukiyan ala halakati akan wajen batar da dukiya din fil haqqi zai da gaskiya wato bisa ga cancanta ke kashewa gobe wajen bane eh na wa rajulin da kuma wani mutumi to wannan idan aka mishi hasada kai wani mutum yana yana zakka irin alkhairi ka ce ina ma ni ma in samu wannan dukiya in kashewa irin kashewan da yake ni ma in samu irin ladansa to wannan shine ake kira alzim ba kuma ba hasada wai hasada da wai kana son wai a kwace dukiyar nasa ba ko na shi lalace a nasa na nan kai ma naka na nan sai naka in tunawa in yi ni ma in yi ina ma ina ma in ji malamai wa rajulin da wani mutum ya atahu Allahu hikmatan ubangiji ya bashi hikima wata hikima ilimi kenan وهو يقضي بها ينا aiki da hikimar da ubangiji ya bashi ilimin da ubangiji ya bashi wa yu'allimuha kuma yana koyar da ilimin to wannan shi ma abin a mishi ina ma ina ma ne kace ina ma ni ma ina da wannan ilimi irin na wannan malam wani yanda ke kantara ni ma an karanta wannan ubangiji ba zai ba wannan ma kai da shi za ku za ku tare a ladaniya ku kai da shi za ku tare a ladaniya wannan hasana ce wata take tana da tana da lada wa ala abdullahi bin mas'ud hadisi daga abdullahi dan mas'ud قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله دون ذلك أنت وأنا حرفي لك سيد التعفو أبنجدي فله حسنة يا ذا لا والحسنة إذا كما لا دند أبنجدي ماشي بعشر أمثالها أبنجدي زي منك تسو قوما بأولا لا تيبا لا دند أبنجدي لا ما yawato keɓe ta da mu wanda ya kanta wannan ƙwar'an da ya kanta a ranar to irin wannan lagar ko zai ninka mishi shi sau goma yawwa لا أقول ألف لام ميم حرف با إذا ألف لام ميم وشين حرف با بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه أبو عيسى محمد ابن عيسى الترمذي يتي أبو عيسى شين يرويته محمد ابن عيسى الترمذي وقال يتي حديث حسن صحيح حديث ني حسن صحيح غريب من هذا الوجه سيدي غريب ني تولى فسكا ده يا يعني mutum fuskar da shi ya ruwaito shi imam tirmidhi din hadisi ne wanda yake malamai sun sun tabbatar da shi وعن أبي سعيد الخدري يا ما قال هو حديث لك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لك مزلة صلى الله عليه وسلم قال يا شيء yaqulu rabbi yaqulu rabbu ubangiji yana cewa man shaghalahu alqur'anu wa dhikri an mas'alati duk wanda qur'ani ya shagatar da shi daga roƙona qur'ani da ambatona ya shagatar da shi daga roƙona in biya mishi wasu bukatunsa a atsaituhu afdala ma utiya as-sa'ilina zan ba shi ni wato fifi mafi bicin abin da nake ba wanda ya tambaye ni wa fadlu kalamillahi ala sa'il kalam falalan maganar ubangiji akan sauran maganganu ka fadlillahi ta'ala ala khalqi dan falalan ubangiji ne akan sauran halittunsa rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ce hadisi ne hasanun sahih sai imam albani ya da'afa shi a cikin isnadin hadisi ne wanda albani ya ya da'afa shi sai dai ma'anarsa mai kyau ne ma'anarsa mai kyau ne amma wannan baya nuna wai mai kanta qur'ani ya ce ba zai roƙo Allah ko yaya ba to sai dai watakila kafin qur'ani ya zama shi ya fi samun nishadi akan ma roƙo din to ko da zafkai daga roƙon da zai ma ubangiji ubangiji ya mishi bukatar sa a irin kanta qur'ani irin irin sa ta annabi wani annabi ko ko ko ko bukata kake da shi ko baka roƙa ba in kana yawan da annabi ubangiji sai biya maka duk wasu abubuwa ka sai biya maka ba sai ka ba roƙon ba a sannan kuma a gaba na na karshe na hadisi yake cewa fa lan maganar ubangiji akan sauran maganganu kamar fayanan ubangiji ne shi kansa akan sauran halittu eh wani a haka abin yake domin abin da yake fitowa daga daga ubangiji na magana siffarsa ce siffarsa kuma tare take da zatin ubangiji don haka fayanan siffar ubangiji kamar fayanan ubangiji ne akan sauran kuma halittu su ma wannan haka abin yake وعن ابن عباس الحديث عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران duk wanda a cikin a cikin taskansa a cikin jikinsa cikin zuciyarsa babu wani abu na qur'ani kalmat al-khalid kamar wato kufan gida ne gida da yarda ya rushe ba to ba ba alkhairi ba amma dai za ka ga shi baya wani amfani da mutane to wannan shine wannan rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi ne wato wace hasanun sahihun amma shi ma dai hadisi ne wanda akwai magana kan isnadin sa sai dai ma'anarsa din mai kyau ne wannan insha Allah sai mu tashi wa ana abdullahi kuma da kyau gani annawawi annawawi wajen yawan bin imamu tirmidhi in ku ga ya hasan hadisi malamai sun masa dan tarnaki za ga galibi ya bi ya bi ya bi ra'ayin mutu ya bi wato mazhabin mutasahiluna ne a wajen a wajen tahsini da tasihi amma imamu tirmidhi kusan ya dan sauci wani lokaci a wasu abubuwansa akhlaq Muhammad al-Qur'an al-Ajurri bala yace zai fara kawo kuma hadisai bala yace hadith shi dalibin shi wannan din shi Muhammad ibn al-Husayn ko da shi da din yace hadathana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad shi Muhammad ibn Husayn Abu Bakar al-Ajurri ke cewa malamin mu Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hamid al-Wasifi ya ba mu hadisi قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة دقى علقمة ابن قيس النقعي علقمة ابن قيس النقعي دقى من ين المجرى عبد الله بن مسعود عن عبد الله دقى عبد الله دقى علقمة دقى عبد الله بس أنقى بقوانين بس فيني عبد الله ابن مسعود يعني ابن مسعود يا دفع عبد الله بن مسعود قال يتي la tanfuruhu kada ku dinga wato jifa jifa da wato wato qur'ani annafar shine ka dinga wurgi da abu wato kamar yayin lokacin da kake karatu kake sauri kamar kana jefa harafin qur'ani haka kana kawo da shi waje shi la tanfuru kar ku ji kamar kuna tuk tuk asali in suka ce la tanfuru nasrat daqali yanda kuke tuk tuk da da da wato dabino mara kyau idan misali ka sa dabino ko wani abu da ba shi mai daci kana sawa ya kake yi sai ka furzar da shi waje to kar ku dinga furzar da qur'ani waje yadda kuke furzar da dabino mara kyau mara daɗi kar ku dinga kanta shi wato kamar kamar kuna cin badaci babu daɗi haka kuna kantawa kar ku dinga irin wannan wala tahubbu kar ku dinga yin gaggawa kuna gaggata shi hadda shi'ri kamar yadda ake yi na waƙe kai ta karantawa haka kana yi zare zare zare haka babu baka jan badda da sauransu shi yamma da Qur'ani da yin takwil gunan gunna a dinga shi ma takwilin sa da daga cikin ado na Qur'ani mutum baya yi da ga fatina shi baya dadi kifu inda ajaibi ku tsaya a wajen wato labari da aka gaya muku mai ban sha'awa mai ban mamaki mai ban kai a qur'ani din ku yi tadabburi wa harriku bihi alqulub kuma ku karanta kanta mai dadi yanda in kuna kanta za ku sa zuciya ta zama ta rabarbaka wala yakun hammu ahadikum akhir sura kai zama abin da ya damu dayan ku shine karshen sura kai a wasu adam kanta ka tadabburi wannan shine abin da Abdullahi dan Mas'ud ke faɗa wannan malamai da yawa sun tabbatar da wannan magana daga Abdullahi dan Mas'ud wato shi karatun Qur'ani idan mutum zai karanta ne saboda saboda wato kafin yau da gobe ana sani kafin na tadabburi ba sauri ba sai dai malamai sun sun sun halatta yin sauri a waje guda biyu malaman salam nake magana wajen farko shine lokacin da yake kokarin haddacewa takarari takarari yana sa kafi ya tsaya to takarari wannan ka ga so kake ka rike saboda ka haddace wannan ka taimaki ka nemi taimakon takarari ne saboda ka rike qur'ani wannan babu laifi insha Allah sai kuma wasu lokuta da malamai ke neman ittinabu for al-furas wato wasu lokuta da aka ce yana da falla akan ta qur'ani din kamar lokacin ramadan sai malamai sai su dinga yawaita sake qur'ani saboda safai nan wani lokuta din sa'ad tauri su imamu shafi'i da za a ga lokacin ramadan suna saukawa lokaci a rana sai za ka ga irin wannan duk da imamu zahabi suna cewa su ne a dai tsaya a sunna a kwana uku uku amma dai wannan duk bai wannan duk ya halatta ga wanda yake son ya dinga yawaita tafayanin qur'ani musamman a lokuta da yake son wani da bashi ladan kanta Qur'ani din ko kuma yana yi takari saboda yake Qur'ani din wani babu ne insha Allah ta'ala amma in ba haka ba to amma abin da aka so shine ya dinga kanta Qur'ani da da tadabburi kaifu inda ajaibi ya tsaya wani lokaci wata aya ba ya ta maimaitawa saboda a lokacin nan ya ji ayan ta tsaya masa a zuciya ya ta tsaya masa a zuciya misali in ya zo wajen ayar aya wadar Allah masallan karatan karat aya ta mutum inna da yazo ita Najeriya misali da can haka muke ragara da abun mu muna cin abinci muna kaza muna kaza muna kaza amma shikenan mun ka mun ma ala kaza budurci sai ubangiji ya tsanda to kaga an yazo sai ta maimaita hawi ga yawaye misali sai yana ta dabbur yana ƙara tuna ba kansa wannan ayan kai mata eh wannan babu lifi ما لا يتي وحدثنا أبو بكر أيضا أبو بكر قال ما حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباء الزعفراني الثقة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سمعت أبا عبيدة الناجي يقول إنه سمع الحسن وانا قال أبو عبيدة الناجي قال على سن البصري لي يتي يا جي على سن البصري يقول هنا سوى الزموا كتاب الله كل لم تسأل كتاب الله wata tabba'u ma fihi min al-amthali kuma ku bibici abin da ke cikin sa na misalai nan ku gane amsalul qur'an sai da wahala fahimta dan haka tsaya za ka tadabburi kan amsalul qur'an wannan shi kansa wata ibada ce mai zaman kanta kuma ubangiji ya ce ya ba kina cewa ba mai ba mai gane misalan sa sai masu hankali ba su ba su bi a sanni a sanni saboda haka shi kansa mutum ya tsaya wajen al-amsal na qur'ani muhimmi ne kwarai da gaske وكونوا فيه من أهل من أهل البصر كما قدموا لم القرآن daga cikin daga cikin masu basira masu kaifin tunani da zaran dan wani lokaci kana karatun Qur'anin kana in kana yawan maimaitawa a lokacin da ubangiji na maka wani ilhami kuma kai ma wani aya sai sai na ƙara buɗa maka kana kana ƙara fahimta ثم قال sai kuma yace رحم الله عبدا الله تعالى يجكن wani bawa عرض نفسه وعمله على كتاب الله ya bujirar da kansa shi kansa ginannen mutuncinsa da ɗabi'unsa ya suke a koyar Qur'ani ya dace ko bai dace ba wa amalahu da kuma aikinsa ya dace ala kitabillahi ya gidar da su akan littafin Allah ta'ala ya dace ko bai dace ba fa in wafaqa kitaballahi in ya dace da littafin Allah hamidallah sai ya gode ma Allah wa sa'alahu ziyara sai ya roke shi kari wa in khalafa kitaballahi in kuma ya sa'a littafin Allah a'taba nafsahu sai ya zargi kansa ورجع من قريب ثم سيدا ولد أقول كسا يا مكاسة فدا سمتاش أخبرنا أبو عبد الله لا أدم لا وليني shi ne aladurin shi wanda ya ruwaya littafin daga aladuri wani lokaci shi ne shi ma ai zai kawo sai ba kawo wa abubakar muhammad ibn husayn shi kuma ce kala hadathana Abu Bakar aidan ko shi al-ajurin ne wancan sai wanne ne usul tafsir ko muqaddima fi usul tafsir da ibn taymiya ibn taymiya ya fara magana cewa dole a san cewa maza Allah ya yi ma sahabbansa bayanin Qur'ani ba wai kawai cewa cewa iqra iqra aka rubuta kawai ce to ku ji abin ku da riga da ni na yayi na a ubangiji ce mushi yi litumai da linnasi ma nazila ilayhi kai musu bayani kai musu bayani ka kai musu bayani zai ya kunshi ka koya musu kadin Qur'anin a karance sannan kuma ka koya musu a aikace ya zasu yi a ilimance ya za su to wannan shi ne abin da ibn taymiya ke magana saboda haka to kaga tunda wazala ko ya musu bayanin qur'ani din to zaka ga sahabbai sabani sa qur'ani da ba zai yawa ba wajen fassara qur'ani ba ba shi da yawa shine ce wala hadha kana nizau bayna sahabati saboda haka zaka ga sabani tsakanin sahabbai fi tafsirin qur'ani a wajen fassarar qur'ani kalilan jiddan kadan ne mutuka sabanin wajen tafsirin Qur'ani kadan ne mutaka za a zalimi tafsir wato sabanin na atabat da na tanawu ba tabat ba tanawu shine wato sabani na wanda yake duk yana koma tukewa zuwa ga ma'ana daya wato kamar waqaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah za ga alwalid da Allah Abbas yana cewa amara qaba amara wannan shine magana Hassan Basri suka tada wani kuma yace ausa kamar su a mujahid na da mujahid ibn jabir da wasu daga cikin malamai suka ce ausa qabara buka ausara buka shi ko Abdullahi ibn Abbas suka tada suka ce qabara buka amara buka da wasiya da umarni me bambanci kusa abu daya kusa abu daya to ko da wani lokaci ba ka gama yana da bambanci kamar tabarkin ubangiji wani ya ce qur'ani wani ya ce manzon Allah wani ya ce shari'a wani wannan me bambancin kaga dai mazala ba shine kashi ne qur'anin ba amma dai qur'ani da mazala a hade suke da juna saboda sauƙin su ɗaya ne sauƙin su ɗaya ne to wannan kaga babu bambanci wannan shi ake itlaf tanawu sabanin yana antuwar zance wato abin da yake sai ya gaya maka jini taimiya yana sai ya gaya maka cewa a waqaba rabbuka to amara shi ma ya shiga cikin waqaba din ausa shi ma ya shiga kaza shi ma ya shiga kaza shi ma ya shiga wannan shine abin da yake faɗa kamar ya sahsiru yastahsirun yana yana siffanta mala'iku Allah na siffanta mala'iku cewa la yastahsiruna yayin da suke bauta mashi ba sa ba sa wato kosawa ba sa nuna gajiya gajiyawan su al-istihsar shine ba'irun kamar an samu shi daga ba'irun hasirun ba'irun hasirun shine lokacin da yake yake cin tafiya kawai sai maka kazan kutsin rakuya da kaji al'amari to amma lokacin da shi kuma wanda kai shi to idan ya gasi ne wani lokaci kawai sai tsaya cak abinsa ya ƙi gaba ki baya sai ake kira ba'irun hasirun shine wato in ya abin nan to za ka ga alwali daga Abdullahi dan Abbas ya ce la ya tasu ai la yarji'una ba sa kowa ubangiji sai mun gaji la yarji'una kaga arzu ba shi da istighfar ba arzu ba shi da istighfar ba shi kuma katara sai ka cewa la yu'yuna ba sa gajiya kaga al-istighfar shine al-iyada wannan ya ma fi kama da asalin ma'anar shi na lugha to shi shine Abdurrahman ibn Zaid ibn Asad yake cewa al-istihsar da la yaf la yastahsirun la yafsirun la yasamun wannan kullu bi ma'ana wahid duk ma nan ma'anar su daya to kaga wanda yace la yamalluna da wanda yace la la yafsiruna da wanda yace la yarji'una da wanda yace la yu'yuna wannan abubuwan kaga ko da an kalo ka dauka al-iya da arju da ma'anar su daban-daban ne ya da arzu ai wani ko wani komawa wani kuma al'iya tattewa ai daban daban daban daban kama in ka hada su a bijiran to za ka ga duk wannan yana ma'ana ɗaya suke komawa to dan an ce mutum kawai yana cikin maka aiki ya dawo wajen ka ya ce shi ya gaji to ai kaga dawowa din yana yana ba da labarin wani aikin sa ne da ke ta'abirin gajiya din to wannan shi ake shi tafsir wato ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tanawwu to shine malai yake cewa galibin sabanin sahabbai za ga ikhtilafu tanawwi zai zai kawo maka misalan sosai ne wani na kawo wajen ma na tabi'ai da kuma sahabba amma shi zai kawo asalin sabanin sahabba musamman sahabbai in ka ga in ka ga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan dan Umar Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Mas'ud Ali ibn Abdul sun tafsirin aya za ka ga ga galibi yana kuma zuwa ga sai ne baya cin karo da juna shine ikhtilafu tanawwi sai ka cewa huwa kuma sabanin to amma kuma an samu sabani kaɗan amma wannan ya ya abu ne cewa kuma an samu saɓani a wasu daga cikin ɗaiɗaikun ayoyin ayoyin ayoyin da na Qur'ani a tsakanin sahabbai wannan yana nuna wasu wani lokaci su ma suna fassarawa da abin da ya bayyana musu gwargwadon sanin larabcinsu da kuma sunnansu sunnansu so so ba ko ba komai da baki da baki suka samu wajen manzon Allah ba kenan saɓani wanda yake cewa komai daga daga daga daga alhamdulillah rabbil alamin ko daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin an zuwa min jannati wannan sai magana yayi bayani a wasu lokaci ko masu wannan ra'ayi to da ra'ayi ne ba kuma ta daidai ba ai ba shi wa kamar da na faɗa ka ce zai yi magana ce da ya maka shugabani to ga zai yi to ga zai yi hunayin to ga hunayin ga ta bayan da su aka yi ka ce za su yi ba ikra yanzu ikra sai a musu bayani ikra kawai karanta me to me wannan abin da za ka ci komai sai aka yi bayani ba amma a musu bayanin abin da suke bukata a musu bayanin abin da suke bukata wa huwa in kana fi tabi'i la akthara minhu fi sahaba yace to ko da dai a wato shi saɓani a cikin tabi'ai an fi samun saɓani a cikin tabi'ai fiye da yadda ake samun shi a cikin sahab a cikin sahabbai fa huwa qarinu amma shi ma dai kaɗan ne bin nisbati ila ma ba'dahum ila man ba'dahum ko ila ma ba'dahum eh wa to fa huwa qalilun bin nisbati ila ma ba'dahum to shi ma wataƙila man ya kaɓe maka mata ku zuwa mana wata nuska marin ma za ta iya ɗauka nan na mana ya ce wannan mana ya ce man ɗin kuma ya zama mali da aifin ko amma in ya ce ma ba da in shi ma babu babu matsala insha Allah ya ce ko da a cikin tabi'ai saɓanin da tabi'ai suke ɗaka a tafsiri ya fi saɓanin da sabai ke to amma su ma in ka kwatanta da wani suka zo bayan tabi'ai a tabi'ina to kuma su ma kaɗan ne sau da duk ana ƙara tafiya kuma ana ƙara samun saɓani a game da littafin Allah ana ƙara komawa baya ana ƙara samun rashin saɓani har a je wurin maza Allah ba lokacin da babu saɓanin baki da to haka haka ana talayi abin wa kullama kana al'asru ashrafa duk lokacin da zamani ya fi ya fi ɗaukaka ya fi kusa da manzon Allah kana al-ijtima'u wal itilafu wal ilmu wal bayan fihi akthar to an fi samun haɗin kai an fi samun haɗuwan haɗuwan aƙida da da aiki da komi da fasara kuma an fi samun haɗuwar ilimi ilimi zama ɗaya kuma an fi samun haɗuwar bayani wato shi sa mu a musulunci duk yayin da duk wanda ya zo shiga ɗari gabanin ka da ya bi to za ga zamani shafi naka falala zamani shafi naka falala yanzu ba zamani ba da maka kuma ya fi naka falala a lokacin kuma ba a gaida da wahala ka gane a lokacin addini din ma an ma fi da fi sabilillah a alama abin da muke gani amma wannan yana nuna cewa duk wanda ya zo a wani zamani ko ya fi wanda ya zo a wani zamanin falala ba ya nuna haka ana iya samun wani wani bakayan salaf wani wanda ya yi saura ubangiji ya zama shi ya saura saboda ya zama dai kuma dai annan baku falala kun dan samu ana iya samun kuma wani wanda yake shidani a wancan lokacin wanda a wani lokaci kuma sai ma kayan tona za ka samu shidani gidansa ana iya samu wannan a daidai ku kenan amma in a jama'u ne to lallai zamanin sahabbai ya fi zamanin tabi'ai zamanin tabi'ai ya fi zamanin tabi'ai na haka haka ne ومن التابعين daga cikin tabi'ai man talaqqa jami' at-tafsir 'an as-sahaba ko wanda shi kacokan ma ya zo ya koyi tafsiri daga sahabbai baki dayansa duka kama qala mujahid kamar da mujahid yake cewa aradtu al-mushaf 'ala ibn abbas na buje da qur'ani tun daga farko har karshe zuwa ga abdullahi dan abbas yana fassara mun aya a wata ruwaya wannan yana cikin lakuta ruwaya tafsirin tabari za ku samu ruwaya a tafsirin tabaqat na ibn sa'id za ku samu altabi da dama na malamai da suke kawo isnadi yana cewa ya ya bujar Abdullahi dan Abbas wato Qur'ani tun daga farko har ƙarshe da fasara masa aya aya fiye da su daya a wata riwaya ma aratu 30 arba kusan bujarwa sau 30 shi sa mujahid ya zama ya fi kowa mujahid ibn ya fi kowa ita tafsiri wa wa aqifu inda kulli aya ina tsere shi akan kowace aya minhu wa as'aluhu anha ina tambayar sa game da aya din ولهذا قال الثوري سبب كما امام الثوري كي سوى اذا جاءك التفسير عن مجاهد ان تفسير يزو maka daga mujahid فحسبك به to ya ishe ka فحسبك به wannan in shi ma ka duba cikin tafsirin al-thawri a tafsirin ibnu kathir ya ka samu ibnu tabari ibnu jarir tabari ya ka samu shi ya kawo shi da isnadin zuwa ga Abubakar al-Hanafi abdul karim ibn abdul majid al-hanafi daga daga daga ad-dawli wala hada ya tabi ala tafsirihi ash-shafi sai hada da imam shafi yana dogaro da tafsirin mujahid da abdullahi dan abbas wal bukhari da bukhari wa ghayruhuma min ahli ilmi da kuma wani wanda ba so ba daga cikin malamai wa kadhalika al-imam ahmad haka zalika imam ahmad wa ghayruhu da wani imam ahmad mimman sallafa fi tafsiri daga cikin wanda ya rubuce rubuce a tafsiri kamar su at-tabari kamar su ibn abi hatim ar-razi kamar su kamar su abdurrazzaq as-sanani يكرر الطرق عن مجاهد اكثر من غيره لا يكرر يكرر galibi ko dai yukarrar ko yukarrar in ka ce yukarrar shi zai zama yana kuma zo gaban sannafa kenan wanda ya rubutu ya wallafa littafi a cikin a cikin tafsiri yukarrar turka yana yawan maimaita hanyoyi da isnadin sa an mujahid daga mujahid akthar min marra min ghairi fiye da wani sa fiye da wanda zaka samu daga ikrima daga sauran ko kuma yukarrar ana maimaitawa a cikin littafin nasu yukarrar wal maqsud abin da nake nufi anan أن التابعين سوى تابعي تلقوا تفسيرا سن كوي تفسيري عن الصحابة لدى صحابي كما تلقوا عنهم علم علم السنة كما سن كوي علم السنة لدى وجنسو وإن كانوا قولا لي واللوكتي قد يتكلمون في بعض ذلك أنا سنة إيا يم مغنى بالاستنباط أول تاشي تفسير سكي لاستنباط الخصومة مجاهد يلا إن استنباط يلا استنباطي يلا هو أبوه ما يسعى مغباتا ما ليس كرابة تفسير الناس wani istidlali istidlali istinbatu shine wato ka fahimta istidlali kuma ka kafa hujja da wata aya gargadar fahimtar ka kama ta kallamu da fi ba'd sunan bil istinbat wal istidlal kamar da ake samu a fiqhu ba suna yin ijtihadin su ai suna yin istinbati suna yin istidlali su gina abun akan akan hukunci sai mu tashi fasulun a can akwai talabi da zan baku wanda da yace idza ja'aka at-tafsiru an mujahid fa hasbuka bihi yace fa hasbuka bihi ya ishe ka wannan wani irin hasbu ne hasbu ne na na a taskhiri a takawili ba na tauhidi na qur'ani da ke zuwa hasbuka Allahu wa anta baka bil mu'minin ba akwai hasbu wanda ke da alaka da al-khasa'isul uluhiyya da rububiyya na ubangiji wanda wannan ibada ce kai tsaye baka da baka ci ka jangata mu wani ma'anar mahalinki misali ka ce da Allah ka dogara Allah ya isar maka wajen ya kare ka wajen ya biya maka kadinka wajen ya baka wato wani alaka ne da rubiya abin da ubangiji ya baka ko kuma uluhiyya kai din ka dogara da shi din to wannan Allah kaje yake ba ibada ce wannan amma hasbu wanda a taskhiri a takawili shine wato a cikin wanda ubangiji ya hore maka cewa yana iya isan ka kamar abinci ne ka ce abincin ya ishe ka kamar riga ka ce rigar ta ishe wannan rigar ya ishe mutum biyu ya ishe ni mutane biyu sun isa to wanda ya ce hasbuka biyu tafsirinsa ya ishe ka wanda ya nuna wato ba za ka buƙaci wani ba wannan saboda ubangiji haka ya horar cewa a in ya baka to da baka da ilimi to wannan gudun na faɗa saboda ku dinga bambancewa a tawhidi za ku ji ana magana alhazmu sai mu tafiya suna magana alhazmu ibada ce to ba ana magana irin wannan hazmu ba ba ba wa irin wannan hazmu ba fa hazmuka bihi a ce hazmuka dirhamu kwadara naira biyar ya ishe ka to kana nuna isa isa na na alkauni ake magana na hore da ubangiji ya hore ya hore cewa zai ishe bukatunka amma ba ana magana abin da ubangiji zai baka na kiyayewa ba na tauhidi ba na ibada istinbabi shine shine wato fahimta abin da zaka cirato saboda bayan ka kanta aya din bayan ka kanta aya ko hadisi sai ka cirato wata fahimta din shine istinbabi abin da zaka yi mafhumin ayanka da itilaf shine ijtima'in ne itilaf shine haduwa haduwar abu da anniza shine alkhilaf eh sabani to zuru ana ana ana ana aikin duniya ake da ana kira kiyama ko harful ha'i mana ya ce alaika bi bulfi nafsika an hawaha fa ba shay'un aladda min as-salahi ta'ahab lil maniyati hina taghdu ka annaka la ta'ishu ila ar-rawahi fa kam min ra'ihin fina sahihan na'tuhu kuka kuka karanta haka sahihan na'tuhu nu'atuhu qabla as-sabahi ko kuma ce sahihan na'atuhu nu'atuhu qabla as-sabahi kun ga bambancin dabbu ko za mu dawo cikin fasala فبادل بالإنابة قبل موتي على ما فيك من عظم الجناح فليس أخو الرزالة من من تجافى ولكن من تشمر للفلاح yace alaika bi bulfi nafsika a duk dabba wata take da kambori haka wanda take ba na cewa mutu kara ba takalmin kaza ba wannan shi ke kare ta daga duka wani abinci yawwa in ta na ta hau ko ba waya ce wacce take mai wannan mai ja in ta daga kafa ɗaya ta sa ɗaya za a ga kawai ba abu ne sami ta ina jin kafa bin ta kwal take samun shokin ko eh ban dai sanya take faɗa ba ga su injiniya da yawwa in ta sa biyu ne ko yawwa in ta sa ɗaya kuma za a ga ba abu ne sami ta to haka wannan yana kiyaye ta yana hana ta daga abinci to shine sai a rawanan kalmar ya kawo ta a nan sai alaika bi bulfi nafsika ka lazumci abin da zai kare ka ranka an hawaha daga san zuciyarta wannan bi mulki nafsika ay allazi yamna'u nafsaka an hawaha daga san zuciya fa ma shay'un babu wani abu alazzu min as-salahi wanda yafi dadi akan kalmar nagari nagargaru ta'ahab kai shiri lil maniyati ga mutuwanka shi na tabdu a lokacin da kam kamara ka kawo kalma wato ka kawaye gari ka annaka la ta'ishi ila rawa'i ka daga ganin kaman ba za ka kai zuwa yamma ba ka daga ganin cewa wannan ya dauko daga daga maganar wannan daga hadisin Abdullahi dan Umar ko idza amsayta la tantazir as-sabah wa idza asbahta la tantazir al-masa fa kam min ra'ihin nawa nawa aka samu wanda yake ya ya ga yamma ya ga yamma fi da a cikin mu sahihan lafiyan shi lau sahihan na'atuhu shine wato sifar jikinsa lafiya lau sifofin jikinsa lafiya lau shine sahihan na'atuhu nu'atuhu qabla sabahi amma labarin mutuwarsa gabanin asuba ya zo mana cewa wani fa ya mutu mutu da lafiya ne to an dai gani kawai ya kwanta ya mutu in kuma ka ce fa kan min ra'ihan fina sahihan nawa nawa aka samu wanda yake an yi maraice da shi sahihan yana lafiyarsa lau la'athu nu'atuhu sai labarin mutuwansa ta zo tana masa take tana faɗan cewa ai shi ke nan yanzu ya mutu qabla sabahi gabanin asuba fadalil bil inabati qabla mauti da haka ne ka gaggawa zuwa ga tuba kafin mutuwa ta kafin wata mutuwa ta zo maka alama fika min ulmil janahi ka koma ga Allah Allah ya karbi tubanka akan abin da yake kana tare da shi na girman laifi ulmul janahi shine ulmul ithmi aljana shine wato laifi لا جناح معناتها لا إثم با شيء الجناح من علم الجناح هو الجرم اللي في دخلك لشيء توكجي كان يمتو با فليس أخو الرزالة دون قوان واتو wanda yake ma'abuci hankali akwai razana ce sahibu al'aql wal waqa wanda yake ma'abuci hankali ma'abuci natsuwa ma'abuci azanci a kunan shine ma'anar shi sahib man tajafa ma'abuci hankali ne hankali ba shine wanda ya nesanta kanshi ba ya nesanta kanshi daga daga daga wato tunanin mutuwa daga tuba walakin man tashammara ma'abuci hankali shine wanda ya wato ya wato kintsi yayi tsammara min salahi zuwa ga abin da zai sanya shi ya samu rabauta ya samu rabauta Allah ya kyauta saboda harfin qari arzara al-aql wal waqa' duk wani mai hankali da azanci da natsuwa to shine a razana to shine ya kace akhir razana shine a sahibin razana ai sahibul aqli kare ta akhir razana ma aboti hankali ba shine man tajafa wanda ya nesanta kanshi daga aikin da zai shigar da shi zahabar ubangiji ba walakin sai dai mai hankali man ta shammara wanda ya zaje wanduwansa yayi dammara ce ta shammara bil talafi zuwa ga abin da zai sanya shi da rahoton da ubangiji can sai mu dakata Allah insha Allah kaga kaga ya kaga ya caje ka wajen maka amma amma amma sai kaga bai wannan ba insha Allah wannan makanta sai mu dakata nan wannan makanta da Allah ya ba mu lada wannan makanta da Allah ya taimaka wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in